والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na asabar a yau na 29 ga wata na al-muharram shekara ta 1446 wanda ya dace wa ukun watan takwas miladiya ta 2024 da izinin Allah wannan zai zamanto mana darasi na bakwai a cikin littafin fadlul islam wallafan shehu malami muhammad ibn abdul wahab Allah ya rahama a gare shi muna cikin babi da malin yake cewa babi akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu don mutumin da ya riƙi wani abu na daban wanda ba musulunci ba to ubangiji subhanahu wata'ala ba zai karɓa mushi ba fashi na launi fashi na launi dari biyar da goma tamam muna cikin karanta asar da ya zo daga ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam abu huraira wanda yake cewa manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ayyuka za su zo a gobe kiyama sallah za ta zo ta tsaya ta ce ya Allah ni ce sallah Allah ce kina kan yanayi mai kyau sadaka ta zo azumi ya zo sauran ayyuka su zo ga baki daya hatta musuluncin a karan kai shi ma zai zo a lokacin da suka zo ga baki daya ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce innaki ala khairin bikil yawma aquhu wa biki a'ta uqi a dalilin musuluncin nan zan amsa kuma a dalilin musuluncin nan zan ba da sakamako wannan asar ko kuma wannan hadisi bayan ya kammala shi sai ke cewa qala Allah ta'ala fi kitabihi Allah mai girma da buwaya yake ambatawa a cikin littafin shi cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan don mutumin da ya riki wani abu ba musulunci ba dinan a matsayin abin da zai bauta da shi to wannan mutumin falan yuqbala minhu ba za a karba daga gare shi ba sannan kuma bugu da ƙari wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ya ce wannan mutumin ƙarshe a gobe kiyama iya cikin asararru tababbu waɗanda suka aikata aiki wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ana tsammanin cewa an aikata wani aiki na kayan gabas ashe aiki ne wanda kwata-kwata lalataccen aiki ne Allah kare mu malin ce rawahu ahmad imam ahmad ya zo da wannan hadisi na abu huraira to wannan hadisi na abu huraira al-muhaqqiqun waɗanda suke bibiyar abin da ya shahi sanadin hadisi sun kai zuwa ga cewa isnaduhu da'ifun isnadin wannan hadisin na Abu Huraira rauni gare shi da haka wannan hadisi na Abu Huraira ba zai zama to ba abinda za iya kawo hujja da shi duk da cewa Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo shi a cikin littafin Fadlul Islam to amma wannan hadisi hadisi nan da yake ba ba za iya kawo hujja da shi ba bangaren da ya shahi addini to amma ita ayar Qur'ani ai tana nan na cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu duk mutumin da yayi sallah ce azumi ne abin da ya shahi sadaka ce abin da ya shahi addini ka tukam idan ka yi shi a saman wani tsari ba tsarin musulunci ba falan yuqbal minhu Allah ba zai karba ba da ka rike da koda wancan hadisi bai tabbata ba ita wannan ayar tana nan a matsayin cewa duk mutumin da ya aikata wani aiki wanda wannan aikin baya cikin tsarin karantarwar addini to Allah ba zai amsa ba mali ce wa fi sahihi ya zo a cikin sahihi muslim an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala as-siddiqatu bintu as-siddiq zawju as-siddiq aisha Allah kare yarda gare ta take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna wannan aikin da ka aikata babu umarninmu a kai manzan yake ta fahuwa raddun an maida maka abinka wannan aikin naka abin maidawa ne duk koyan da kake tsammanin cewa aikin na iya da kyau walla bai da kyau saboda inda iya da kyawu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya karantar da al'ummar shi tun da ko bai karantar da shi ba ya ishi wannan aiki muni saboda ba za a jingina shi zuwa ga annabin da Allah aiko ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mali yace babu wujubu al-istighna'i bi mutaba'atihi ya'ni al-qur'anul karim babi wanda zai magana akan wajibcin al-istighna'u bihi wadatuwa da shi bi mutaba'atihi wadatuwa da bin shi shiwa yace ya'ani al-qur'an ana nihin al-qur'ani mai girma ashe wajibi ne mutum musulmi wajibi ne ya zamanto ya wadatu game da bin alkur'ani mai girma da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine babin da malami karkashin babin sai yake cewa wa qauluhu ta'ala fadar shi madaukakin sarki Allah ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay Allah ce mun sabkar maka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama alkitaba littahi shine alqur'ani wannan ƙur'anin nan tibiyanan bayani ne warawara filla-filla dalla-dalla daki-daki likulli shay'in game da dukkan komi wannan Allah yake ambata a cikin sautin nahali abdullahi ibn mas'ud ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo tafsirin wannan ayan sai ya cewa qad bayyana lana fi hadha alquran kulla ilmin wa kulla shay'in Allah mai girma da buwaya ya ambata mana a cikin wannan littafi alqur'ani dukkan wani ilimi da dukkan wani komi to akwai shi a cikin wannan alqur'ani mai girma sai ce fa innal qur'ana ishtamala ala kulli ilmin nafi'in saboda qur'ani ya kumshi dukkan wani ilimi mai amfani yace min khabari ma sabaka labarin waɗanda suka gabata ne kaga babu wanda zai baka da shi ala wajhi dikka in ba qur'ani ba a baka labarin adawa a baka labarin samuda a baka labarin fir'auna a baka labarin wane ne ba fa hashashe bane ba katni kamar a gaban idan ka akai kware da gaske labari ne milladun hakimin alim gaskantaccen labari ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala to zai baka labarin abin da ya wuce sannan wa ilmu ma sayati alƙur'ani ne zai baka labarin abin da zai zo a gaba sai ya ce maka wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamu kaga labarin abin da ne a gaba ne zai zo sannan zaka samu a cikin alƙur'anin nan bayani akan duk abin da ke halal ne ko haram ne sannan da abin da mutane suke bukatuwa zuwa gare shi na al'amarin addinin su da al'amarin rayuwarsu da al'amarin makomarsu duka zaka samu a cikin alƙur'ani mai girma wannan shine fadar Allah subhanahu wataala wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay wannan kuma bayani ne na Abdullah ibn Mas'ud ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to wannan aya la'alla wani irin wanda ake cewa alqur'aniyun ko kuma ɗan qur'aniyun ko ɗan kalakatu ko na makamancin wannan ala ay sammihim bima shi'ta ka musu duk irin suran da zaka musu waɗanda suka ce su za su yi aiki ne da tsagoran alkur'ani ba ruwansu da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a daidai lokacin da malamin su zai tattara su kuma ya musu bayanin qur'ani kuma su amsa amma ga can wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma sai ba ruwansu da shi an kama an kama hanyar bata bal hasali amma bace bat saboda babu yadda za a yi bawa ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala da zallan qur'ani kana buƙatuwa zuwa ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda su ne cikon tahiyan bayanin alqur'ani mai girma ƙwarai da gaske wadatuwa game da abin da ya shahi alqur'ani ko kuma wadatuwa akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma maganganun sahabbai wani abu ne wanda yake duk mutumin da zai bauta wa Allah ka ce ka wadata wannan bai taso ba la yumkinu al-istighna'u bil qur'ani al-karim 'an sunnah ba yanda za a kace kai qur'ani ya wadatar maka ba ruwanka da hadisi ko ko ba ruwanka da maganganun annabi muhammad a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa zalika li annahu qad jaa al amru fil qur'ani bi wujubi ta'ati ar-rasul ai umurni ya zo a cikin qur'ani mai girma akan wajibcin da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan umarnin ya zo a sama da wuri talatin a cikin Qur'ani Allah yake cewa ku yi da'a ga manzon Allah ku yi da'a ga manzon Allah to a mizani na wanda yace shi dan Qur'aniyun ne kawai to wanda mutumin shi da'a ga manzon Allah babu a wajen shi Allah yake cewa Allah war rasula la'allakum turhamun ku yi da'a ga Allah da manzon shi tabbas za ku rabauta tabbas za ku samu rahmar Allah subhanahu wataala Allah ta kul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum Allah ce ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon ya mana bayanai daban-daban a wurare daban-daban wanda su suke takmila tuko na bayanin abin da Qur'ani ya zo da shi idan ka dauki watannin addini ya za mu gane watan ramadan ya za mu gane watan kaza ya za mu gane watan kaza ta ina muka same su ta hanyar sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzala ya yi bayanin watan ramadana ko ba ka ba alkur'ani ya yi bayanin ramadan amma wani watan ne na ramadan ya za a ka gano shi wajibi ne sai ka karanta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama qur'ani ya yi magana akan sallah amma tafasir da detai da yake cikin sallah ina za ka same shi sai a cikin hadisai sai a cikin sunna ba yanda za a yi ka samo shi gabaki ɗaya shi a cikin alkur'ani mai girma naka duk mutumin da ce zai bauta wa Allah kuma qur'ani kadai zai riƙe ba ruwan shi da sunna to wannan mutum yana bata maka shi lokaci ne kwarai da gaske ya zo a cikin as-sahihain Bukhari da Muslim hadisin Abdullah ibn Mas'ud Allah kare da gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullah dan Mas'ud yake cewa anan ya ce la'anallahu alwashimat wal mutawashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqillah Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa Allah ya tsinewa alwashimat matattakin da suke yin alwashmu shine tattake ayi tattake a rubuta wani letter na harkon sunanka ko a goshinka ko a saman damtsanka ko a ina ne ko a ina ne wal mutanammisat da waɗanda suke rede gidansu wal mutafallijat da waɗanda suke kankare haƙorin su yi wushiriya lil husni wai dan su yi kyau al mughayyirati khalqillah suke canza suke rikida halittar Allah to anan fa balaga zalika yake cewa imra'atan min bani asadin yuqalu laha ummu yaqub abdullahi ibn mas'ud da wannan maganar sai magana ya cimma wata mata daga cikin banu asad ana kiranta da suna mammar yaqub faja'at faqala sai ta zo ja abdullahi ibn mas'ud ne take ce mishi faqala take cewa innahu balagani annaka la'anta kaita wa kaita yace labari tace labari ya same ni ka tsine ma mata kaza ka tsine wa kaza ka tsine wa kaza shine kaita wa kaita faƙala sai abdullahi ibn masud yake ce mata wa mali la al'anu man la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau me yasa ba zan tsinewa wanda manzo Allah tsine mishi ba wa man huwa fi kitabillah da abinda bayanin da yana cikin littafin Allah faqalat sai wannan matar ummu yaqub take cewa tace laqad qara'tu ma bainal lawhatayn ta ce wallahi na karanta tsakanin bangon ƙur'ani guda biyu tun daga fatiha hannas in ji umar yaƙub ta ce fama wajattu fihi ma ta ƙulu wannan bayanin da kake na ce manzalla ya tsine wa wacce da wacce da wacce babu wannan bayanin kwata-kwata kala sai abdullahi dan mas'ud yake ce mata la in kunti qara'tihi in dai hakkin karanta to tabbas zaki samu a ciki yace amma qara'ati shin biki karanta ba وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا baki karanta ba abinda Allah yace abinda manzo yazo muku da shi ku rubo da shi abinda ya hane ku ku hanu wannan iya daga cikin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi qalat bala tace eh abun haka yake qala fa innahu qad naha an Abdullahi dan Mas'ud yace mata to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hali akan haka hadisin kuma ya cikin Bukhari sai wani ya zo ya ce yau babu zancen sahihul bukhari babu zancen sahihul muslim duk wani hadisin da ya kwana a duniya shi ba zai aiki da shi ba ina zai bauta wa Allah فاستدل ابن مسعود رضي- رضي الله عنه بما جاء في السنة على أنه في القرآن kaga ana Abdullahi dan Mas'ud ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sai ya kawo hujja da cewa abin da yazo a cikin hadisi yace a cikin Qur'ani yazo saboda Qur'ani yayi bayanin dungurungum in cewa duk abin da manzon Allah yazo da shi fa khuzu to ku riko da shi to kai kuma sai ka ki riko da shi kace ai kai Qur'anin zalla zaka dauka duk abin da ba shi ba kai da shi ba duk mutumin da zai kore hadisai ka to kam insu to wannan mutumin hatta da qur'ani ma zai iya korewa ta hanyar da wannan hadisan suka zo ta wannan hanyar qur'ani ya zo waɗannan mutane suka rawaito qur'ani qira'a kaza qira'a kaza riwaya kaza su ne dai waɗanda suka faɗi maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan ko ba haka nan wa kazalika aqwalus sahaba haka maganganun sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana shiga ciki dole ka yi imani da ƙur'ani da hadisi sannan da maganganun sahabban manzan Allah saboda ta hanyar su ce za ka gane yadda za ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala kamar yaya Allah ke cewa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam Allah ya ce duk mutumin da yayi ayaga da manzon da Allah ya aiko bayan shari'a ta bayyana a gare ka ka bi wani tafarki na daban gaira sabilil mu'minina ba tafarkin masu imani ba ba tafarkin mumunai ba me tafarkin sahabban manzo Allah Qur'ani da hadisi zaka zaka kowane lokaci suna aiki da shi sai wani a yau ya zo ya sha iska ya ce ai shi Qur'ani kawai zai rike ba ruwan shi da abin da ya sha hadisai kaga wannan tabbas ittaba'a gaira sabilil mu'minin ya bi tafarki ba tafarkin masu imani ba me zai biyo baya Allah ce nuwallihi ma tawalla za mu jibinta mashi abin da ya jibinta wa kanshi ƙarshe kuma wa nuslihi jahannama Allah ce za mu sadar da shi da wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta yi muni ya zamanto mutum ya rayu ya shiga wutar jahannama Allah kare mu to kaga anan shine maganar da malam ya cewa al-istighna'u bil qur'an ana ni qur'ani idan ka ce magana kan qur'ani dole hadisi ya zo sannan ko fahimtar sahabbai ita ma za ta zo saboda sun yi Allah ya gani kuma yace ya yarda daga duk wanda ya tashi bautawa Allah ya bi wannan tafarkin shine abin da yake wajibi akan shi Allah ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari sai me yace wallazina taba'uhum bi ihsan waɗanda suka bi su da kyautatawa suka bi su su kuma sun tsaya kan qur'ani da hadisi sai kai ka zo zaka ce zaka yi aiki da qur'ani kadai kuma kana ta ƙara ƙaran banza ne kake ko ba ruwan Allah da kai Allah kare mu mal yace rawa an-nasa'i al-imam an-nasa'i da wasu daga cikin malamai sun rawaito anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu manzala ya gani a hannun umar dan khattab Allah kare yarda a gare shi warqatan min at-taura wasu takardu daga littafin at-taura ta annabi Musa fa qala sai manzala yake cewa umar amutahawwikuna ai amutahayyirun amutahawwikuna yani shin kuna cikin shakka ne yabna al-hattab ya kai dan khattab kalimatu kalmata a mutahawwikun tana nihin daga hira ne shakka kokonto shin kuna kokonto ne ya dan khattab ya kai umar mazalla ce ma umar yace laqad ji'tukum biha bayda'a naqiya yace wallahi nazo muku da addinin nan fariqan ba naqiya tacaccen abu wanda baya tare da wani abin da yake datti ne yace kai law kana musa hayyan Umar inda a ce mu annabi Musa da kanshi yana raye yace wattaba'tumuhu kuka bi annabi Musa wa taraktumuni kuka barni dalaltum madallati kun bace ya fadi wa ya fadi wa Umar ibn Khattab malaci wa fi riwayatin aw ta riwaya law kana Musa hayyan madallati inda annabi Musa yana raye yace ma wasi'ahu illa ittiba'i ba abin da zai yalwace shi a matsayin addini in ba bina ba faƙala umar sai umar ibn khattab yake cewa raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaga ya huto hili innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na kaga babu wani ta'aliki babu wani cewa to kaza fa a kawai Umar sai ce na yi imani da Allah a matsayin Ubangiji, na yi imani na yarda da Musulunci a matsayin addini, na yarda da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a matsayin annabi. To wannan hadisi a karan kanshi wasu daga cikin malamai suna ambata cewa hadisi ne wanda yake iya da rauni saboda an samu a cikin sanadin shi wani mutum ana kiran shi da suna mujalid ibn sa'id to amma hadisi ne wanda yake karshe baya an tattara hanyoyin da ya zo daban-daban hadisi ne wanda yake taka matsayin hadisi hasan kenan hadisi ne ingantacce muhammad nasiruddin al-albani ya kawo shi a cikin littafin shi irwaul ghalil da haka kenan hadisi ne ingantacce mazalla ya ga umar da wasu takardu na attaura sai mazala yake ma umar jan hankali cewa shin kana shakka ne akan abin da na zo maka da shi har zuwa ƙarshen abin da aka karanta to anan kaga mazala ya ambata cewa lau kana musa hayyan inda annabi musa yana rayu to bai yadda wani abin da zai bauta wa allah da shi in ba ya bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ba wannan shine abin da yake wajibi ga dukkan mutumin da Allah ya sa aka aiko manzon Allah kana cikin al'umman nan to wajibi ne a gare ka kai biyayya ga manzon Allah idan addinin kiristanci kake ko addinin yahudanci kake in ma wani addini kake daga ran da aka aiko manzon Allah to naka ya feri ne naka lokacin shi ya kare naka sai ka ajiye shi a gehe ka yi imani da manzon Allah kuma ka shiga cikin tawagar waɗanda Allah ya ce ula'ika yu'tauna ajrahum marratayn Allah ya ce waɗannan mutanen za mu ba su kiflaini min rahmatihi kashi biyu Allah zai baku ya baku ladan bautan Allah akan addinin Annabi Musa ko Isa kuma a baku lada akan imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ambata cewa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum manzon da yazo yana gaskanta abin da yake tare da ku na at-taura ce injila ce an musu bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan tahi kuma suna zaman jiran shi amma da ya zo suka ga ba a cikin su ya zo ba dan me zai zo a cikin yahu wannan larabawa su yahuda suna ga cewa su ne sha'abullahi al-muhtar su ne mutanen Allah zababbu har suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu Allah ce ƙarya kuke falima yu'azzibukum bi dhunubikum kuma inda gaske kuke fata mannawul mauta in kuntum sadiqina Allah ce wallan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim kai sune Allah yace yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wama huwa bimuzahzihi minan nar mutun yahuda ba wanda yake son rayuwa yanzu ka duba bugan da ake da sura Isra'ila da sura Palestine mutun guda ɗaya nasu aka kashe hankalin duniya gaba ɗaya ya tashi sai ga su wannan gami an kashe dubunne ko an kashe ɗari ruwa kuma Allah ƙara saboda suna jin kansu cewa duk wani wanda ba su ba to an halicce shi ne don ya musu hidima daga su yahuda ko wani da awabu sai dawa addinin su ba naka bane e kayan su ne suye suye yawa duk wanda ba su ko bawon su ne haka suke cewa suka ce suna abu na'ullahi subhanallah to shi Allah yake cewa wannan manzon da yazo musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi kuma kun yi alƙawali tare da annabawan ku in manzon yazo za ku yi imani da shi wala tansurannahu tansurunnahu kuma za ku ba su za ku karfafe shi amma lokacin da manzon yazo me suka yi sai zama to sun fandare sun kin imani da shi hasadan min indi anfusihim saboda hasada me yasa bai zo a cikin su ba kaga suka ce wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a gari kaza ba ba a gari kaza ba aswa ne ba aswa ne ba Allah ya ce tambayarsu ahum yaqsimuna rahmat rabbika wai dama su ne suke kasafin rahmar Allah Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله تمونا مكا كسر أيوة muka daidaita ta muka tsara ta al'amarin da ya shahi annabta al'amari na ubangiji shi ke bara shiga wanda ga dama Allah ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin larabawa ya bashi kuma shine ya cancanta da wannan risala sannan kuma haka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya rayuwanka na duniya da abin da yake zo maka na rayuwa na wane daban na wane daban na wane daban na wane daban kowa da irin yadda Allah ya tsaga mishi wajibi ne mutum ya rada haka in ko bai yarda ba zai wahala kuma sannan imanin shi da Allah ya zamanto imani ne wanda yake lalatacce annabi Isa alaihi salatu wassalam manzala ya bamu labarin cewa zai safko a ƙarshen zamani ƙarshen lokaci iya daga cikin alamun tashin kiyama lokacin hutowan allalla ad-dajjal bayan an kashe dajjal abinda zai bi ba sune al-ya'juj wal ma'juj wasu halitta masu bala'in yawa to ƙarshe dai annabi Isa alaihi salatu wassalam in ya safko shi ma zai yi hukunci da alqur'ani sannan kuma zai bar littafin shi wanda yake injila kuma zai karya cross na kirista wanda suke ce annabi isa ne aka gicciye sannan zai kashe aladu saboda su suna ga cewa alade wani abu ne wanda yake kamar na yana da alaka da addinin su sannan zai umarni akan bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan ya rage a cikin wannan hadisi shin meye hukuncin karanta a taura ko injila tun daga manzala sallallahu alaihi ya ganta a hannun umar manzala ya yi tsawatarwa akan cewa shin kuna shakka ne umar ya ce aya ma'aikin Allah to me hukuncin karanta ta maganganu guda biyu tsakanin malamai karkashin fahimtar wannan hadisi na farko annahu yahrumu an-nazar fi at-taurati aw al-injil aw az-zabur mutlaqan wasu malamai suka ce haramun ne ka kella idanka a saman at-taura ko injila ko zabura magana a sake eh ko ya zamanto malami ne kai ko zamanto ba malami bane kai ko ko ba waye kai me dalilin ku suka ce ai manzalla sallallahu alaihi wasallam a magana da yi wa Umar cewa shin Umar kuna shakka ne me ga baka da wata saura kuma ana magana Qur'ani mai girma suka ce babu zancen wannan magana ta biyu ita ce magana ta halaccin dubawa amma ba ga kowa ba ga mutumin da yake mai fadakarwa mai jan hankali mai wa'azi saboda kafa hujja ga mutumin da yake wancan addinin dan ya san cewa lalle a cikin addini shi ma abu kazan nan da yake kai ba daidai bane ba kuma akan haka an kiristoci jewa da izinin Allah sun musulunta kina ala ai wanda ya cancanta ya leka wanda ya koshi a cikin musulunci ba jigari jigari ba duk mutumin da yake jigari jigari ne kakka shiga abin da yake akwai rudani a cikin shi kaga duba littafi kar aje daga dubawa ka bure tan kuma ga shedan dama yana maka wasu wasu kina in baka shiga ba ilimi ka tsaya kan qur'ani ka bar abin da yake duba zuwa ga waɗancan littafai to wannan shine hadisin Umar ibn Khattab Allah kare za a gare shi sannan kuma ga irin jawaban da malamai suka yi sannan bayan wannan matsala a ƙarshen bayanin tattaunawar suke cewa annahu la yajuzu li afradin nasi wa ahadi tullabil ilmi an yanzuru fiha bal yahrum wa ya'sam man nazara fiha ولكن إذا كان نظره نظر عالم راسخ في العلم لقصد الجهاد العلمي فهذا جائز idan zaman to malami ne kai gogaggen malami an san qur'ani an san hadisi gurgudan hali to babu lai kana iya leka saboda shawahid kafa musu hujja da sauran makamantan wannan sannan bayan wannan sai mas'ala ta karshe da malamai suke ka karkashin wannan hadisi Allah abin da ya shahi al-isra'iliyat labaru da ake samu irin na yahudawa miye hukuncin addinin musulunci a kai don umar ya duba cikin mai cikin attaura ko kake na za a samu labarun su za a samu kaza maganganu ne guda uku magana ta farko ma alimna sihatahu mimma bi aidina min alqur'ani was sunna abinda yazo a cikin attaura ko injila wanda ya zo a cikin qur'ani mai girma qur'ani mai yayi irin wannan bayanin to kaga shi wannan babu wani matsala babu wani matsala akai sai ai dubi zuwa ga hadisi manzala da yake cewa ballighu anni walau aya wa hadithu an bani isra'ila wala haraja manzala ce ku isar da sako na daidai gurgurdan abin da kuka sani ko da aya ce sai manzala ce babu laihi ku ba da labaru na banu isra'ila sai ce wala haraja babu laihi a cikin haka amma ku sani wa man kadhaba alayya muta'ammidan duk wanda ya ganganci yi mini ƙarya da gangan mazalaci wannan mutumin ya nemi inda zai zauna a gidan wuta ya nemi inda zai zauna ba magana tattaunawa dan wuta ko ba dan wuta bane ba a mazala ke cewa inda zaka zauna ne zaka zaba Allah kare mu da haka kenan mutum kariya sake yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya saboda wani maslaha daga cikin masalih dunyawiyya wani intere daga cikin intere rayuwarka ko kuma wani ma yana ga cewa ai dole kirkiro wani abu saboda yayi wata magana kan girman shezubi kuna makamancin wannan Allah kiyaye to kenan abin da ya tabbata babu lahi ana iya bada labarin shi abu na biyu shine ma alimna kadhibuhu mimma indana mimma yukhalifuhu fa hada la tajuzu riwayatuhu abin da ya tabbata cewa ƙarya ne aka karanta wani labari na banu Isra'il sai ashe ya ture wata ayar Qur'ani ko ya ture wani hadisi ingantacce to kaga wannan kanka gadi wannan magana kawai ƙarya ce saboda bayan da za a yi wani labarin banu Isra'il zai ture Qur'ani ko ya ture sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan abu na uku shine abinda aka karanta na labarin su wanda shi qur'ani bai gaskanta shi ba sak sannan kuma bai karanta shi ba sai zo da sai a bar shi a matsayin labari amma ba wani abin da za ku bauta wa Allah da shi ba me yasa saboda bai samu goyon bayan qur'ani ko hadisi ba sai da a bar shi a matsayin labari kawai a bar shi a matsayin shahara labari shuni yan irin wani labarin da ake yi na shashi haɗi haka za a yi ta karanta shi an bai da wani amfani mazala salatu laiki cewa la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukazzibuhum kar ku gaskanta su kar ku ƙaryata su a cikin wasu abubuwan da suke haɗi waɗanda ba ku da ƙaryata shi a cikin qur'ani kai tsaye ko kuma gaskanta shi wa kulu kure ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka safkar a gare mu wa ma unzila ilaikum da abin da aka safkar a gare ku in ya tabbata Allah ya safkar da wannan magana da kuka faɗi akan annabi Musa ko Isa ko mun yi imani da shi saboda iya cikin rukunan imani al-iman bil kutubi samawiyya dole kai imani da littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala safkar kenan in baka san ba ya yake kenan kai tawakkufi abin da ya tabbata ya safka kai da ba ka imani da shi abinda ko bai zo ba kenan halal wannan abu wani abu ne wanda yake su za su zamanto su wadatu da shi to wannan shine bayanin mala akan wannan babi babi daga mala yake cewa babu ma jaa fil khuruji an da'wal islam babi wanda zai magana akan bayanin mutun ya huta game da abin da ya shahida awa ta musulunci duk abin da yake da'awa na musulunci ne to wajibi ne mutum musulmi ya zamanto ya takaitu akan shi kenan bai huta ba daga wannan abin da ke kira na musulunci wa qawluhu ta'ala malaka cewa Allah mai girma da buwa yace huwa sammakumul muslimina Allah ne ya rada muku sunan musulmai min qablu tun gabanin haka kenan tun gabanin ku al'ummar da suka gabata yace wa fi haza kuma a cikin wannan al'amarin ma na addinin musulunci nan ma dai magana ce ta musulunci to anan bayanin da Allah subhanahu wata'ala yayi na cewa huwa malamai suke cewa malaman tafsiri suka ce wannan huwa ad-damir hada yarji'u ila man yana kuma zuwa gaba suka ce yarji'u ila rabbil alamin yana komawa zuwa ga ubangijin talikai wa yadullu ala zalika siyaqil aya siyaqin aya yana nuni akan haka nan Allah ce wajahidu fillahi haqqa jihadihi ku yi kokari a cikin tafarkin Allah iya kokari huwa ishtabakum Allah ne ya zaɓe ku wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin bai sanya muku wani abin da yake kumci bane ba sai ce millata abikum ibrahim addinin nan tafarkin babanku ne annabi ibrahim yace huwa sammakumul muslimina ubangiji ne ya muku suna musulmai ana fahimta ta farko kenan min qabl wa fi hada sannan kuma wasu malamai suka ce wannan huwa yarji'u ila ibrahim alaihi salam ولكن هذا ليس يكتا بجيد بل هو أقرب إلى اللفظ إلى الغلط عفوا كنا على أيدي سونا مسلم أبنجي سبحانه وتعالى يرقب ورسول مسلمين مالت عن عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لك الحارث الأشعري الله قال الرأي شيء كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وظل كي آمركم بخمس yake cewa amarakumullahu bi khamsin haka ne amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna manzala sallallahu alaihi yake cewa amurukum ina mai umurtan ku bi khamsin da abubuwa guda biyar sai ce Allahu amarani bihinna ni ma Allah ne ya umurce ni da su sai ka zo ka jingine shi kace a kai ba ruwanka da hadisi to waɗannan abubuwan mine ne manzon sallallahu alaihi yake ambata cewa as-sam'u wa ta'a as-sam'u ji wa ta'a da biyayya idan aka yi magana ku ji ku yi da'a wannan shine al'amari na farko a nan an ambaci abubuwa guda biyu amma aka ce shine al'amari na farko tare da abu ne guda biyu kaga as-sam'u daban at-ta'atu kuma daban amma sai ka gwamaya su akan al'amari guda daya faja'ala as-sam'u wahidan wa ta'atu wahida yace tare da cewa abubuwa ne daban-daban me yasa saboda faman sami'a faqad ata'a duk mutumin da ya je saurara to wajibi na gare shi da'a idan zaman to ka saurara amma baka yi da'a ba me amfanin sauraron ka babu dole zaman to sami'na wa ata'na an ji kuma an yi da'a to a samu wa ta'a suna zamantowa wajibi akan bangarori guda uku na farko akan haƙƙin Allah mai girma da buwaya idan ka ce haƙƙin Allah haka kuma da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata sannan abu na biyu haqqu waliyil amr wan nushu lahu haƙƙin da waliyul amr majibincin al'amarin musulmi shugaba yake da sannan kuma da yi mishi nasiha da abubuwan suke da alaka da wannan Allah ya yi umarni akan haka sana abu na uku haƙƙin musulmi mutane musulmai ga baki ɗaya duk wani mutum musulmi iya da haƙƙi a kanka a matsayinka na musulmi na abin da ya sha asam wa tsa'a kar ka je kai abin da zaka jayo wa al'ummar musulmi wani abu na daban to asam wa tsa'a nan malam ya manzala sallallahu alaihi ya ambace shi a matsayin abin da Allah ya umurce shi kuma ya umurce shi ya umurci bayi akai ku zamanto masu ji masu da'a kar ku zamanto mutane fitinannu kar ku zama mutane masu fanɗarewa waɗanda Allah ya jagorantar muku da su al'amarin jagoranci wani al'amari na ubangiji subhanahu wata'ala yake bayar da shi ga wanda ya ga dama daga cikin bayan shi kuma sannan shi da aka bashi ibtila'i ne kan ibtila'i jarrabawa ne kan jarrabawa yan uwa magabata mutum ne za a neme shi akan a jagorantar da shi ga wata kutula ta jama'a mutum wannan sai bace sai shiga duniyar shi gaba ɗaya ya bar yankin da ya rayu yake yake harkokin shi ke komi me yasa saboda yana jin yaunin wannan abin da za a dora mashi saboda sun san lahira sun yarda da abubuwan su karanta na qur'ani kuma suna bibiyan waɗannan abubuwan ba sa wasa a cikin su mu a yau ya muke kowa ne ma yake a bashi jagoranci responsibility kowa ne ma yake mutum ya sa kuɗi shi wani har shirka zai zai sai wajen bokaye saboda dai wai a tilasta duk yadda za a yi a murda a murda a murda a murda a murda yaunin nan ya zo saman shi yau aka ce kai ne gwamnan da magaram wala barci bai same ka ba wala barci bai same ka ba aiki ne jajjawur a kanka saboda duk wani talakan da ya kwana a wannan region din sai Allah ya tambaye ka akai amma muna ga wani kayan burgiya ne ko wani kayan barka ne ko wani kayan wane da sauransu Allah shirye mu amma harkan da ya shahi jagoranci yauni ne na al'umma laraba suna cewa sayyidul qawm khadimuhu idan ka ce wane jagoran na jama'a to mai musu hidima ne ba shine zai rika musu hidima amma mu kuma yau sabani shi al'aksu huwa al sahih idan ka ce jagora ne kai shike na duk wani abin da zai sa ka shiga cikin taraf jin daɗi da morewa da walwala da fantamawa da abubuwa kawai za a sa ka a ciki kuma kai ne jagora shi yasa al'amari ne wanda lafiya ma irin waɗannan al'anzima al'anzima al-hadisa tsare-tsaren da irin na zamani tsari ne wanda baya ta da tsarin addinin musulunci kwata-kwata wani tsarin demokuraɗiyya kwata-kwata ba ba hanyar suna ba shattana ma bai nasara musulunci ba ɗaya ba ne ba an zo an sa wasu dokoki an yi kaza an yi kaza da sauran sai ga abubuwa suna tahiya sabanin abin da ya kamata fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum an jujju komi da komi as-sam'u wa ta'a aji kuma ayi da'a wannan shine abu na farko abu na biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal jihad shine jihadi dan ɗaukaka tafarkin Allah subhanahu wataala jihadi kuma abu ne wanda yake kala biyu akwai jihadi wanda yake ɗaukan makami kuma akwai jihadi wanda yake al'ilmi a zamanto ana gwagwarmaya ana bayanin abin da yake gaskiya wannan shi ma jihadi sunan shi Allah mai girma ya ambaci haka wajahiduhum bihi jihadan kabira ka bayyana musu qur'ani da bayanan da suke ciki wannan shi ma jihadi ne jihadi wanda yake mai girma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan abin da ya shahi al-jihad shine wa zirwatu salamihi tozan musulunci jihadi amma a yau ka duba ka ga wata kalma ce wadda hudinta ma ana ga ta'addanci ne ka faɗi kalmar kawai a karan kanta saboda yadda duniya ta jabalgwala ta kuma duniyar demokuraɗiyya an tallata abin an shawwaha shi an mu an ɓata huskar shi sai zamanto su suna yaƙi da wanda yake na musulunci ne amma kuma suna halatta wa kansu zalunci zalunci suke halatta wa kansu su shiga ƙasa su yi fata-fata da ita kawai da hujja ɗaya cewa ai ƙasa ce wadda babu tsari na demokuraɗiyya a ciki su ake dole sai an sanya wannan tsari na demokuraɗiyya ka annahu wahayi kamar wahayi ne aka yi zuwa gare su ko kuma wani wahayin ubangiji ne akan bayi amma na Allah an mera shige shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man lam yujahid wa lam wa lam yuhaddith nafsahu man lam man lam man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bi ghazwin duk mutumin da bai yi jihadi ba bai ma zuciyar shi hirin jihadi ba idan Allah ka tsarin a jihadi irin na addini ba irin rigingimun da ake ba a yau da tarzomar da ake a yau da ɓata sunan musulunci da ake a yau idan ka mutu ba kama zuciyarka hirin jihadi na kirki ba ka mutu tare da kai akwai wani kaso na munahunci wannan shine izzan musulunci dun yayi kafirci yayi arnanci yayi abin da ya ga dama kuma babu wanda ya isa ya tanka mashi bari ya kama addinin na Allah da masu addinin Allah ya wahalkar da su ya lalata musu rayuwa ya sace musu dukiya ya gurbata musu rayuwarsu amma shi duka halal ne a wajen shi saboda shi demokuraɗiyya yake hawa kafawa an rubuta abubuwa da yawa a duniya saboda wai ba a tsarin demokuraɗiyya kuna makamancin wannan nizam ne tsari ne wanda ɗan adam ya huddowa kai shi kuma ko ina ba bin shi ake ba ka ayyukan ta'addanci ne a ina ne ba yin su a ƙasashen da ake ga sun kowa girma nan aka yin ta'addanci mutum ya wuto yana faman takarar shugaban ƙasa wani halibin shi da bindiga to ina demokaraɗiyya take ina ‘yancin yake da ake haɗin adam ina yake kuma a ƙasar da ake ita ce uwa da uba ta demokuraɗiyya gaba ɗaya ita amurka na adam bai ka iya yin tsarin da za ka tahiyar da kanka ubangiji ne da ya san ka ciki da bai sama da yadda ka san kanka kai ba san komai ba wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun kai ne ka sani ko wannan dan yatsan naka wannan yatsan naka daga wannan gabar zuwa nan abin da yake kureratin nan wallahi ba ka san me yake ce kuma ya ishe ka karatun duniya kaf ka ƙare shekarunka kana dirasa akan wannan gabar kuma sai a zo a samu wata matsala daga nan zuwa nan ka kasa magance ta na da wani bishai ubangijin da ya halice ka shi ya san wane ne kai sai ce maka bawa na ga tsarin da za ka rayu a saman shi kuma wannan tsarin kai ne yake gyarawa Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun an ibadi Allah wadatacce ne ni Allah zai da wani abinka ka to wannan jihadi addini ne kuma addini ya umarni akan ayi shi bal hasali harko dama irin waɗannan abu suka jihadi zalunci haka mutum yana so ya bauta wa Allah kawai wani ya ce a dole sai an bauta ma wani Allah sai Allah ce uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah ce an ba da izini ga waɗanda aka zalunta sirama kuma Allah zai kare su Allah zai taimaka musu nan ne aka zo aka buga yakin badar mutum ɗari uku da sha wani abu kaɗan suka ci nasara a kan mutum dubu guda ko mutum ɗari tara da wani abu aka zo aka sake uhudu a matsayin da makka take da waɗanda suke kewayenta na laraba aka gangami a nan ma sai dai a ce musulmai sun ci nasara saboda mutumin da yake ga cewa a cinye ma sai cinye ka ko ruwa bai sha ba sai ka zo aka buga aka buga aka buga aka yi kan kan kan ka buga ya buga ka buga ya buga ka buga ya buga wa ta nasara kai ka ci nasara kai da kake da karamin kake da kai kake da rauni sannan kuma aka zo aka yi ahzab to kaga waɗannan duka yaƙi yaƙi ne wanda addinin musulunci ya yi su kuma wannan wannan tsarin na jihadi tsari ne ya haɗa musulunci sannan ba a ce ba dole sai kai musulunci a aka zo garin ku abu na farko ku musulunta idan ku ce a ku buka musulunci shi kenan ku zauna a yankin musulmai za a kula da lahiyarku da dukiyarku da duk kai kawanku da kasuwancinku sannan ku je ku bauta wa abin da ku ga dama amma da sharaɗin hatta yu'qul jizyata an yadin wa hum sagirun ku ba da jizya idan kuka ce ba za a yi musuluncin ba ba za a yi ba da jizyar ba kuma to a lokacin kuma zo za a yaƙi ku wani shine tsarin Allah wal jihad a manzala yake cewa sannan da jihadi wannan jihadi ke na iya daga cikin abin da Allah ya umarci annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan ya umarci mutane akai abu na uku shine wal hijra bayani akan abin da ya shafi hijira idan ka ce hijira faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa warruzuza fahjur Allah ce guma kai ka ƙaurace musu abin da ake ne hijira na farko duk abin da yake bautan wani Allah ne ka raba hanya da shi kenan ka yi hijira ka kakkaɓe ka bar duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta sannan hijira da ma'anar al-intiqal min baladi shirki ila baladi islam sannan mutum ya turatu daga garin kafirci da rishin daman da za a bauta wa Allah zuwa ga garin da yake na musuluncin da bauta wa Allah subhanahu wataala wanda shine sahabbai suka yi manzo Allah sallallahu alaihi ya umarce su akan ta su hijira su koma Habasha suka je bayan musuluntar Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu bayan musuluntar Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sai labari ya iske yan Habasha cewa ai Makka ta musulunta saboda saboda an samu wasu jigajigai waɗanda a duniyar da aka yi jahilci ma an san su suwa ne sai suka musulunta kuma alanan a bayyane a ƙarara duk wanda yake da wani abin da zai yi yayi musulunta an musulunta sai suka kuma da sai kuma abubuwa suka ci gaba kamar da azabtarwa walaƙantarwa sauransu mazala sake mai da suka hijira bayan wannan sai aka zo aka yi hijira daga garin makka zuwa garin madina duk wanda yake da dama da zai iya zuwa to an bashi da wajibi ne a gare shi ya bar makka saboda gari ne a lokacin wanda ba za a iya bauta wa Allah a cikin shi ba mutanen garin madina kuma sun zo sun tallata cewa suna so su amshi bakoncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mazalla nuna musu cewa abin da za a yi kenan waɗannan bala suka ɗauki bakoncin mazalla da bakoncin sahabbai suka yi duk abin da ya kamata shi sa manzala sallallahu alaihi yake cewa mutanen garin Madina ni daga su nake su daga ni suke manzala yake cewa duk mutumin da ya ki su ya ki ni wanda ya so su ya so ni manzala yake cewa wa madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu garin Madina daban ne shi yasa zaka samu hatta bayanai da ake nutsuwanta na daban ne kuma gari ne wanda mutane da suka farkon zangon da suka yi suka amshi bakoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwar da ya manzon Allah a ciki ka duba lokacin da aka sai Hunain aka zo aka raba sai ba mutum raƙumi 100 shekaran je mutum sai ba shi raƙumi 100 ga wani wanda ya musulun nan da shekara 10 an kyale shi ba shi komai ba aka rarraba aka yi kaza wasu suka ce ah ya aka haka sai manzon Allah ke cewa ba zai muku daɗi ba sun kwashi raƙuma sun koma garinsu kuma kun ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kowa da shiga sallallahu alaihi wasallam wal hijra to hijra na kuma baqiyatun khalidatun ila yawmil qiyamah ko yau kake wani wurin da aka takure ka aka hana ka bauta wa Allah sai ka buɗa gaba sai ka je inda zaka samu inda zaka bauta wa Allah saboda bautan Allah shine abin da ya kawo ka duniya ba wasu abubuwan da ba shi ba duk wani abin da zai biyo baya dori ne akan wancan sai mazalaka ta wal jama'a sannan kuma haka Allah ya umurce ni akan na in umurce ku ku yi riko da jama'a to jama'a nan suwaye jama'a gaskiya kawai da ma'abuta gaskiya wanda ya rike gaskiya shine wannan jama'a mazalaka ta fa innahu man faraqa al jama'a qaita shibrin duk mutumin da ya rabu da jama'a daidai da tsani guda daya wannan mutumin khala'a riqbatal islam kaman ya tube dangwalin musulunci min unqihi daga wuyan shi ne ila an yuraji'a har sai lokacin da ya komo ashe wajibi ne ka kasance tare da al'ummar musulmi kar ka zamanto ka bigi gaban kanka a cikin abubuwa na abin da ya shahi addini sannan maza lake cewa man da'a bi da'awal jahiliya sannan kuma haka da mutumin da zai yi da'awa kira kira irin na jahiliya yake cewa fa innahu min jusa jahannam wannan mutumin zai kasance daga cikin bunga ta wutar jahannama yani zai zama to gangan jikin da wutar jahannama zai shiga faƙala rajulun sai wani mutum yake cewa ya rasulallahi ya ma'aikin Allah wa in salla wa in sama wannan mutumin koda ya yi salla ya yi azumi wa fihi a wata riwaya kuma ta daban yake cewa a bida'awar jahiliya wa ana haka ne wa in salla wa in salla wa sama mazalla yake ce mushi koda wannan mutumin ya yi salla ya yi azumi sai mazalla yake cewa fad'u fa yake cewa fa da'wa bi da'wa Allah fad'u bi da'wa Allah alladhi sammakumul muslimina wal mu'minina ibadallah mazalla ce ku yi riko da kiran da Allah ya muku na sunan da ya rada muku musulmai masu imani ya ku bayin Allah to wannan riwaya wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malik rawahu ahmadu wa tirmidhi wa imam tirmidhi yake cewa hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wannan babi yana karantar da mu cewa wajibi ne mutum ya kayyadu da al'umma take ta musulmai duk wani abin da zai zama to wajen musulunci to wajibi ne kai ma ka zama to kayi bara'a da shi saboda gatarka da kimanka da mutuncinka musuluncin nan ne daga ran da ka bar shi bakka da sauran kima ko kuma sauran gata nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu tashi inda malaka ta wa fi sahih اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله